بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بركم ودساك سادوا آه وانا أجنامنا فصل الشيخ الألباني للأصول daga darul hadithi salafiya zaria makarantar mala albani rahimahullah za mu darussa kamar yadda aka saba yau a cikin littattafai mabambanta a wannan rana ta juma'a ranar 11 ga watan rajab hijira na da shekara 1441 wanda ya dace da shida ga watan march shekara ta 2020 miladiya a cikin littafi na farko shine madkhalun إلى دراسة علم الجرح والتعديل نا سيد عبد الماجد الغوري زامو تاشي الشافينا دري حدودا ستين دا تقوس إن مالن يتشي خامسا نوع لتتفي نبير نوع نبير دا جتكين نوع لتتفي wanda suke magana akan mazajen al-kutubu sita sune kutubun fi rijali jami'i tirmidhi littafai waɗanda aka rubuta wanda suka shafi littafin jami' na al'imamu tirmidhi li abi abdullah akwai na farko akwai rijalu sunan tirmidhi li abi abdullah muhammad ibn abdul aziz al-ansari ad-dawraqi wanda yace zakarahu al-kattani fi risala al-mustatrifa wannan na farko kenan wanda babu shi a hannun mutane wanda littafi sai dai alkattani ya ambace shi a cikin littafin shi da yake bayani akan littafai mabambanta sadisan na shida kitab kutubun fi rijali sunanin nasa'i littafai waɗanda aka rubuta su don bayani akan mazajen da ke littafin as-sunan al-mujtaba kenan ta al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i rahmatullahi alaihi malam yace daga cikin su akwai littafin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Aziz al-Ansari shi dai wancan ad-Dawraqi din kenan zakarahu al-Kattani fi risala al-mustatrifa na biyu daga cikin littafin da aka yi akan littafin Nasa'i tasmiyatu shuyukhin Nasa'i li Abi Ali al-Husayn bin Muhammad bin Ahmad al-Ghassani al-Jayyani وهو مخطوط ya ce wannan littafi rubutun hannun da shi sabi'an na bakwai kutubun fi rijali sunan ibn mata littafai da aka rubuta akan littafin mazajen littafin sunan tal imamu ibn maja al-qazwini rahimahullah daga cikin su akwai al-mujarrad fi asma'i rijali sunan ibn maja tal imamu dhahabi kenan lil hafiz abi abdullah muhammad bin ahmad بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة الإمام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله يارس الشكرة تأري بقوي دا أربعين دا تقص رتب أسماءهم على طبقاتهم الإمام الذهبي يا جيران تسونا يوم ودنا مزاجي a bisa kowa a cikin tsararrakinsu a cikin 'yan ajinsu fadakar sahaba ya ambaci sahabbai sun maɓaɓaka ta sa'id ibn musayyib sannan ya ambaci cikin tabi'ai ɗabaƙa ta sa'id ɗan musayyib wa masruq da kuma ɗabaƙan masruq wato akwai ɗabaƙa ta kibaru a tabi'i na kenan to daga cikin sai kwatanci da Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan wannan babban malami cikin tabi'ai wanda ya rusu ka ta 94 bayan hijira sannan ya sake kwatanci da Masruq bin al-Ajda al-Hamadani wanda shi kuma Masruq ya rasu a shekara ta 63 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi abin kwatankwacin yadda Ibn Hajar yake a cikin taqribut tahdhib sai ce nace dabaka kaza kaman suwa nake ثم طبقة الحسن وأطاع sannan sai tabaka ta gaba ita ce tabakan Hassan ibn Abil Hassan al-Basri wanda al-Hassan ibn al-Abil Hassan al-Basri ya rasu ne a watan rajab shekara ta ɗari da goma bayan hijira da shi da su ɗaya a wannan lissafi da ata bin rabah wanda shi kuma ata ya rasu ne shekara ta ɗari da talatin da shidda bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma tabaqatul a'mash wabna aw wabna aunin sannan sai kuma tabaqata al-a'mash Sulaiman bin Mihran al-Kufi wanda ya rusu shekara ta takwas cikin watan Rabi'ul awwal kenan shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da Ibn Aun wato Ja'far bin Aun bin Ja'far wanda shi kuma ya rasu shekara ta 206 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma tabaqata Affan sai kuma Affan wanda shi kuma rasuwa Affan shekara ta 220 Affan aka gwama shi da Abdurrazzaq As-San'ani Abdurrazzaq bin Al-Humam As-San'ani rahimahullah wanda ya rasu shekara ta 200 11 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma babaqata ali bin al-madini sai da bakan malam ali ibn abdullah bin al-madini rahimahullah babban malamin nan wanda ya rasu ne a watan zulqa'ada na shekara ta 234 da shi da abokinsa ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnah wal jama'a rahimahullah wanda shi kuma imamu ahmad ya rasu shekara ta 241 duwannan tarihoyin ai mun wuce da su ko thumma tabaqatal bukhari sai kuma tabaqa ta malamai tsararraki imamu al-bukhari imamu al-bukhari ya rasu shekara ta 256 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a haka ya tsara waɗannan tabaqat din kowanne sai ka sai ka itibari da irin mutanen da suka rayu suka rasu a daidai irin wannan zamanin wanda suke kusan shekaru daya na, na rasuwa ko shekaru daya na neman karatu ko makamantansu wa huwa makhtutun fi daril kutubi az-zahiriyya wannan littafi shi ma har yanzu yana rubutun hannu a daril kutubi az-zahiriyya ta kasar Sham kenan sai malam yace thaminan nau'i na takwas kutubun fi rijalis sunanil arba'a littafai waɗanda aka rubuta su game da as-sunan al-arba'a Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah akwai na ɗaya rijalus sunanil arba'a li Shahabuddin Abi Abul Hasan Ahmad ibn Ahmad ibn Ahmad Al-Husayn ibn Musa Al-Hakkari Al-Kurdi wanda ya rusuka ta 700 da sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa makhtut shi ma wannan rubutun hannu ne har yanzu ba buga shi ba wa rijalus sunan al-arba'a lil hafiz abi al-fadl shihabuddin ahmad ibn hajar al-asqalani al-imam ibn hajar ya rushika ta 852 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shi ma wannan malai ce zakarahu al-kattani fi risalati al-mustatrafa sai kuma rijalu muwatta malik mazaje da aka rubuta waɗanda suka sun shafi littafin muwatta ne ta limamu malik ibn anas na farko akwai at-ta'rif liman dhukira fi muwatta malik ibn anas al-usbahi min asma'ir rijali wan nisa'i rawiyan marwiyan anhu wa marwiyan anhu akwai littafin wanda aka san da suna ibn al-hazza malam abu abdullah ibn al-hazza ya rubuta wannan littafi don bayyana mazaje waɗanda ke da riwaya ko aka yi riwaya daga gurinsu a cikin littafin muwabba shi malamin suna abu abdullah muhammad ibn yahya ibn ahmad ibn muhammad ibn al-hazza al-mutawaffa sanata 16 ba'da al-mi'ati rabi'a yar suka ta 416 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai na biyu is'afu al-mabba bi rijalil muwaffa na jalaluddin suyuti al-imam suyuti ya rushe kata itara da sha daya afrada suyuti fi hadha kitabi hadha al-kitaba li tarjamati kulli man dhakarahu imam malik fi asanidihi fi kitab al-muwatta imam malik ya ware littafin nan musamman ne dan ya ambaci mazajen da suke da hadisai a cikin muwadda waqad allafa fi rijalil muwatta adadun min al ulama'i zakar suyuti minhu an samu mutane da dama waɗanda suka yi rubutu a wannan fage suyuti ya ambaci da dama daga cikin su daga ciki akwai ibn al-hazza wa ibn mufdi wa al-manki wa talamanki wal barqi wa min ba'dihim as-suyuti fi kitabihi hadha إسعاف المطبع برجال الموطع والذي أفاد فيه مما سبقوه baya ga wadancan malaman suyuti ya goyi nashi kuma ya ci moriyar nasu za ka ga ana buga littafin tare da sharhin muwadda na tanwirul hawalik na suyuti istaftaha suyuti hadha alkitaba bil hadithi an makanat imami malik fi ilmi al hadithi wa bayani annahu min rijal al jarh wa ta'dil al-imamu suyuti ya fara wannan littafi nashi da bayani akan martaba da darajar imamu malik a cikin ilimin hadisi da bayani akan cewa maliku yana daga cikin malaman jarhu wa ta'dil waɗanda yu'tamadu qawluhum fil jarhi wa ta'dil wa annahu la yastabihu li nafsihi an yarwiya illa an thiqatin adlin dhabitin mutayaqqidin fahimin shadidin shadidit tamakkuni fi hadha sha'n sanan cewa kuma maliku ya sa wa kanshi ka'ida su je bayyana cewa maliku ya sa wa kanshi ka'ida ita ce baya yarje wa kanshi ya riwaya sai a gurin wanda yake amintacce mutumin kirki mai hadda fadakakke mai tsananin fahimtar abin da ake yi a cikin wannan al'amari na hadisi da kuma gane mai ake wa qad laqala laqala nasyuti min akhbarihi fi hadha sha'ani ma يعد في حد ذاته توثيقا لكل رجال الموضع بشكل خاص امام السيوطي ya kawo bayanai da labarai da suka shafi maliku da irin taka tsantsan da maliku yake da shi wanda wannan labaran suna nuni zuwa ga cewa wannan kadai ya isa ya amintar da mu cewa lalle mazajen da maliku ke riwaya daga gare su to mutanen kirki ja'at tarajimul kitabi mujaza tarjamomin masu takaitawa ne kwarai iktasar fiha suyuti alama ya hummul muhaddisa ma'arifatahu min tarjamati min tarjamatin rawi suyuti ya takaita akan abin da yake shine muhimmi shike shine damuwar malamin hadisi game da tarjaman mai riwaya min tahririn lismihi kaman bayani akan keke da keken a tantance mai sunan mai riwaya wa nisbatihi da dangantakarsa wa kunyatihi da alkunyarsa wa zikirin lishiyuhi da kuma ambatan malaman wannan bawan Allah wa talamizati da ɗalibansa allazina rawo anhu wanda suke da riwaya daga gare shi wa ma hukima ma hakama alaihi ahlul jarh wa ta'dil da bayani akan hukuncin da malamai suka mishi nagarta ko rashin ta thumma bayan tarihi wafati da kuma faɗin lokacin da ya rasu muqaddima lil qawl al arja suyuti yana mai gabatar da zance mafi inganci fi zalika wanda bai da inganci sai ce kila warwiya ko zikira in kare hulaka khilafun fi tahdidi asan da ya zama akwai sabani game da tantance suna ko nasaba ko shekarar mutuwa ko makamancin sa duna an yi humila baqiyat al akhwali ba tare da kuma ya yi watsi da sauran zantukan da aka yi akan malamin ba kama yadhkuru sinnahu inda wafati kuma yadda yake ambaton cewa wane ya mutu dan shekara kaza wani ma yamtazu bihi hadar kitabu daga cikin siffofin da wannan littafi yake banta da su haka ne ko na wani ma yamtazu bihi hadar kitabu أن السيوطي كان ينص في ترجمة من في ترجمة من ليس له رواية في الكتب الستة أو مسند أحمد على ذلك في في ترجمة من ليس له رواية idan zahabi yazo yana wata tarjama sorry idan su yazo tarjama yakan ambaci cewa to wannan mutumin ba yi da riwaya a cikin kutubus sita gaba daya bukhari muslim abu dawud at-tirmidhi da sahih ibn majah ko yace wannan mutumin bayi da riwaya a cikin musulun imam ahmad ibn hamad haka wannan fa'ida ce aziza wanda ta sauƙaƙe maka wasu rigingimu ta sauƙaƙe maka wasu wahalhalu ta yi kana so ka ƙarin bayani akan malamin to kaga in ya ce maka bayi da riwaya a kutubu sita to baka buƙatar ka kuma zuwa ga kutubul wanda suke magana akan kutubu sita furu'an wa usulan wato al-kamal tahdhibul kamal tahdhibut tahdhib tazhibut kamal har zuwa kan taqribu baka bukatar kuma ko ɗaya daga cikin su tunda ka tabbatar da mutumin yi da wata alaka da waɗannan riwayo da waɗannan tafan idan kuma kaga akwai shi kaga zaka iya komawa can dan ka karin bayani akan shi malam yace wa in kana lirawi hadithun wahidun faqat fil muwatta zakar zalika haka ne yakan ambata ya ce wani bai da hadisi in banda anan kadai anan kadai yake da hadisi bai da shi a roji tubi alkitabu li awwali marratan fil hindi li awwali marratin fil hindi an rubuta wannan littafi an buga shi a farkaro na farko a kasar indiya a a ama a shekara ta 1282 hijriya kenan daidai da 19 ko 19 1865 daidai 1865 a kasar wato a lissafin meladiya kenan walahu taba'atun ukhra yana da buge-buge mabambanta kamar yadda ambata daga ciki akwai bugawa da ake mishi tare da tanwirul hawalik zaka gansu a hali wannan kenan game da littafai na magana akan mazaje ɗaiɗaiwa ko na wasu littafai da aka gwama daga cikin kutubu sitta al-usul sai kuma ya ce musannafatun fi rijali kutubis sitta sai kuma littafan da aka yi wanda aka game duka littafan shida aka musu littafi guda ɗaya wanda ke bayani akan mazajinsu uniyar ulama'u mundu fatratin mubakkira bi ta'alifil kutubi allati tatanawalu riwatal hadithi lil ifadati minha fi bayani sahihil hadithi wa saqimi malamai sun dade akan wannan fage tun al'amarin farko suka fara rubuce-rubuce waɗanda rubuce-rubucen suke ɗauke da bayani akan yadda za a samu fahimtar hadisi yadda za ka yi matuƙa wajen fahimtar ma'anarsa da bayani akan inganci ko rashin ingancinsa wahina wuzi atil kutubu asitta sanda aka buga littafan nan guda shida suka zama kowa na iya samunsu fil hadisi game da ainihin hadisi wahiyar su ne sayul bukhari sayul muslim jami'ar tirmidhi sunan nasa'i sunan abi dawud sunan ibn majah wannan ya faɗi sunan da aka san su da su ne sai bukhari shine al-musnad as-sahih muftasar min ahadith rasul wa ayyamihi sai kuma sai muslim ana ci mishi al-jami'u sahih sai kuma jami'u tirmidhi sai kuma sunan ta abu ta al-imam nasa'i wato mustaba kenan sai kuma sunan abi dawud da sunan ta ibn majah waɗannan shidda sune al-usul addaha jihadiratul muhaddithin ad-dawawin al-islam wanda ƙwararrun malamai suka lissafa littafan nan guda shida a matsayin wasu kundaye da suka tattara addinin musulunci fa'unu biha da haka suka ba da muhimmanci rin kula littafan wa bi riwayata da kuma riwayar su wa bi daqiqa da abu dan kankani da shafe su fashtuhirat fi biladil islam sai aka waye ga littafan nan sun shahara gaba daya kasar musulunci fi waza'a situha bainal anam labarin tafan ya kai ko'ina wani titar lizalika allafin kutubal ma'aniya ya tanawar rijalu alwaridina fi a sani da hafaƙat munzul ƙarnin rabin hijiri na zukuru hahuna mail ya ce daga nan aka yi littafai waɗanda za su zama duk mai ƙoƙarin karanta tafasta ɗin nan yana bukatun ya zama ya mallaki littafin nan ya karanta su domin a ciki zai ji bayani akan mazajen da ake cewa haddasana fulan an fulani kaza kaza kaza kaza sannan kuma zai samu wato ainihin isnadojin yadda suke da kuma zai samu wato bayani akan mazajen dalla-dalla don ya taimaka mashi wajen iya karanta littafin da fahimtarsa mala ya ce zai bayyana wasu da gaske littafan nan akwai al-mu'jamul mushtamal ala dhikri asma'i shuyukh al-a'immati nubal lil hafiz abul qasim ali ibn abdullah ibn hibatillah thiqatun dayyin al-ma'ruf ibn asakir al-mutawaffa sanata 50 sanata 71 wa 500 wannan shine na farko zamu tsaya akan shi mu zo sai mu tashi akan yadda yake cewa al-mu'jamu المشتمل نعم ايه جعفر بن عون نسي to ok da a mashi ba ƙwarai kuwa babu shakka muhammad ibn aun sorry abdullahi ibn aun domin jafar rasu shekara ta 204 wancan kuma ibn aun abdullahi ibn aun shi ne rasu shekara ta 153 da ɗaya da ɗaya ata ibn abi rabah 136 136 shine rasul shi ko ba haka bane to a gaskiya abin da kula ta tarke kenan kuma yanzu bana jin kuskure ne da ina da kirin shi wannan sai dai an azuba ta san kwakwalwar tana da dan ha'inci ha'inci haka wata rana to zai iya zama daidai kuma saboda musamman shi zai ba da dama ya zama tabbatar su da alhassan ibn abin hassan domin sha alasan 110 ko wannan 100 nawa kace da sha uku akwai wanda zai yi tunawa ba ruwanku ba kusan ku tunawa kun huta ma shi kenan za mu duba in duba sha daga sai hanyar kwakwalwa ta bata tuno cewa kuskure ba ne wallahu alam na ta sai al'imamu zahabiyu a cikin littafin shi mai suna al'ibaru fi khabari man gabar za mu tashi a inda maliki ta sanatar 60 wa 50 wa mi'atain ko? sanatar 60 wa 50 wa mi'atain shekara ta 256 shekara mutum imamul bukari ɗin kenan ko? shekara ta 256 malam ya ce kana salih bin wasifin turki kadir tafa'at manzilatuhu wa qatala al-mu'tazza wa zafara bi ummihi qabiha fasadaraha hatta hatta tasfa ni'mataha wa akhadha minha nahwa thalathati alati alf dinari wa nafaha ila makkah thumma sadara khasat al-mu'tazim mu'taz wa kuttabi wa kuttabahu wa hum ahmada وهم أحمد بن إسرائيل والحسين بن مخلد وأبا نوح عيسى بن إبراهيم ثم قتل أبا نوح وأحمد ما لا يتي أولا شكرا تتعيديو da hamsin da shida da gaske abin da ya faru salih ibn wasif da turki ɗaya daga cikin 'yan ta'adar da muka ji a baya wanda suka kashe al-mu'taz wannan mutumin sai ya samu ɗaukaka ya zama jabberi dama baban shi wasif wani tsohon shi ma jabberi mun ji a baya sai zama ya fi ƙarfin hukuma a rasa da za'a shi waƙatar al-mu'tazza shi ya kashe al-mu'tazzu billah waza fara bi ummihi qabiha shi ya kama mahaifiyar mu'tazzu din mun ji a baya fasadaraha ya kwace mata dukiya hatta tasfa ni'mataha hai mai da ta matsiyaciya ya raba ta da ni'imar take ciki ya kwabe mata rigar ni'ima wanda mun ji da aka ce ta ba danta kuɗi ya ba sojoji a rabu lafiya ta kigo واخذ منها نحو ثلاثه آلاف الف دينار يعني شي ديناري dubu nawa ne wannan miliyan 300 salasatu alf alaf salasatu alafi alf miliyan uku yayin shi dinari miliyan uku a hannunta ranar mun safa wannan kudin nata ko nawa ba aka samu ba aka ce a dauka asisti ba karamin kudi bane fa wajen biliyan biyu ne ko? eh? biliyan 130 kudin na taba ɗan ƙanyi wani biliyan 130 na naira shi ne abin nan approximation na kudin to wani faha ila makka ya kore ta daga ƙasar iraki ce ta kuma makka sun masadara khasatar mu'taz sannan su ma makusanta na mu'taz su ma ya kwace dukiyarsu hukuttabu da sakatarorinsa wahum su ne akwai ahmad ibn isra'il wani da azabi ke cewa a cikin tarihin islam kana min azkiya innas na daga cikin mutane masu tsananin fasaha kana la yasma'u shay'an qattu illa hafizahu aka ce in yana aiki a office yana rubuta wato memos da takardu yana rubuta kawai suna zama akan shi yana haddace ba tare da yayi niyya ba to wannan bawan Allah kuma ƙwararre ne ya daɗe a aikin ofis na ministry ɗin da yake zana tun yana aiki a ofishin tun zamanin mahadi wancan na can baya kakan waɗannan so aka kashe shi aka kwace dukiyarsa aka kwace dukiyarsa tukuna farko ka ba aka kashe shi wal hasan ibn makhlad da al hasan ibn makhlad wa aba nuh isa ibn ibrahim summa qatala aba nuh wa ahmad sannan ya kashe waɗannan guda biyu falamma dakhalat hadhihi sana yayin da wannan shekara ta shigo 256 akbala Musa ibn Bugha min Baghdad dama shi wannan halifa bai zauna Baghdad ba yana Samira sai Musa dan gidan Bugha da Wasif da Salihu dan Wasif da Musa ibn Bugha duka ƴaƴa ne ga waɗancan Bugha al-Kabir da kuma Wasif Turki wanda dukan su sun yi ta'annuti ba daga kani ba a baya to ƴaƴan su suka ci gaba da irin wannan lalata su wa wa wa abba ajayshahu fi akmali uhba ya shirya sojojin shi cikin shiri mai tsanani na kota kwana wa dakhalu samira mulabbina suka shigo samira a suna talbiya kamar sun zo aikin haji wa qad ajma'u ala qatli salih ibn wasif sun zo da niyyar kawai za su kashe salih ibn wasif din nan dan ya zama musu abokin hamayya abokin rikici wa hum yaquluna suna cewa qatala al-mu'tazza wa akhadha amwala ummi shi ya kashe mu'tazzu ya kwashe dukiyar uwan mu'tazzu wa amwalul kuttabi dukiyar sakatarori wa sahatil amma talakawa suka dinga biye musu suna ihu suna cewa ya fir'aunu ja'aka musa ya fir'aunu ja'aka musa kaga da mashi shi musa ibnu buga ko yanzu ga mai da abun ya zama wani salo haka wai shi wancan shi kuma sun daga salo ya kuma fir'auna suna waka suna cewa ya fir'aunu ja aka musa ya fir'aunu ja aka musa har kuma musa ya bi fir'aunu ya shiga matsala ya ko za a kare mulkin shiga baki da sun mahajama biman ma'ahu alal muhtadi billah to da yazo shi a wannan dan gidan buga wato abin nan musa ibnu buga da yazo farko ya nemi cewa otiyar da aka ba sojoji yayi kana a ba da kuɗi a basu sai shi halifan al-mutadi yace bai da kudi daga nan kawai sai dan gidan buga din nan Musa sai ya fasa ya shiga da karfin tsiya ya fasa gate ya shiga da karfin tsiya inda sarkin yake akai ta kashe kashe aka kakkashe wanda za kashe wa arkabuhu farasan karshe ya suka kama sarkin wantahabul qasara suka yi wato wawa suka saci kaya da yawa da dukiyoyi da mujawharat da suturu da kayan abinci da makamai suka sata ba ɗan ƙanƙani ba daga wannan ƙasar nashi sun ma'adkhalul mutadi dara baju suka shiga da shi gidan wani mutum mai suna baju wa huwa yaqulu yana cewa ya Musa waihak halifan yana cewa kai canka Musa ma turidu me kake so ne fa yaqulu wa turbatul mutawakkil la nalaka su'un ya ringa cewa na rantse da kabarin babanka mutawakkil na rantse da kasar da ke dauke da babanka mutawakkilu babu abin da ya same ka summa halafuhu ma la la yumali'u salih ibn wasif alayhi sannan suka sa shi rantse da karfin tsiya suka sa shi suka tarasa shi akan ya rantse da Allah ba zai goyi bayan salihu dan wasif akan su ba ruwan shi ba su da su wa baya'u suka mishi mubaya akan haka وطلبوا صالحا ليناظروه في افعال افعاله فاختفى sai suka ce kuma sa so sai magana da Salihu din dan gidan Wasif akan suna tuhumar shi da wasu mugayen ayyuka shi kuma sai ya buya wa raddul mahdi ila darihi wa ba'da shahrin utila Salihu suka mai da mahdi gidansa ya bar wannan gida na Bajur suka mai da shi gida bayan wata guda kuma aka kashe shi Salihu Salih ibn Wasif wa fi Rajab a watan Rajab قتل المهدي بأمر بأب الله أمير المؤمنين الموتدي قتل الموتدي بأب الله أمير أمير المؤمنين أوتا إرن wannan na Rajab a wannan shekara ta 256 aka kashe shi kanshi halifan bayan da su mishi mubaya sun ce suna goyen bayan shi aka ci gaba da harkar mulki kuma suka zo suka kashe shi a wannan wata na Rajab sunan shi Abu Ishaq محمد ابن الواثق بالله ابن هارون ابن المعتصم بالله محمد ابن الرشيد العباسي sunan shi kenan abu ishaqa muhammadu dan wasiqu billahi wasiqu billahi dan haruna haruna rashid dan gidan mu'tasim alallah mu'tasim dan gidan rashidu rashidu ba abbasi din wa kanat dawlatuhu sanatan mulkin shi shekara ɗaya ne kacal Allah ya taimake shi a cikin shekara ɗayan nan kuma ya yi abubuwa da yawa na arziki da ake ganin ya kyauta akwai mutane da suke ba su da kirki sai da ya ciccire su a mukamansu wasu ya sa aka musu bulala musamman wanda ya same su da laifuka irin na shi'anci ko rafidanci wasu ya kokore su ya hana zalunci da sauransu wa ummiran nahwa samanin wa salasina sana dududu shekarunsa a duniya sa'ad da ya rasu shekara talatin ne da takwas wa kana asmara ya kasance mai farar fata ne raƙiƙan mai taushin hali malihar sura mai kyakkyawar kama wari'an mai taka tsantsan taƙiyyan mai tsoron Allah muta'abbidan mai yawan ibada adilan mai yin hukunci na gaskiya farisan mahayin doki shuja'an kuma jarimi ƙauyen fi amrillah yana da ƙarfi a wajen al'amarin Allah bai da sassauci khariqan lil imara zahabi yace ya dace da shugabanci wannan lakinnahu lam yajid nasiran wala mu'ina ala alkhair abinda yana cin nasara a shugabancin shi gashi da ya dace shi ya da kirki da komai amma bai samu mataimaki na kwarai bai da mataimaka kwata kwata kamar yadda zabi yake fara cikin sirra lamin da yake cewa wal waqtu qabilul lil idbar dama lokacin lokacin tawaya ne da kare al'amari lokacin lalacewa ne domin wannan lokacin da ake magana kamar yadda Ibrahim yake faɗa a cikin Fathul Bari an riga an wuce khairul qurun amma a fasara shi ke cewa khairul quruni khairun nasi karni ba shekara 100 bane a shekarun mafi yawan rayuwar al'umman manzo Allah sai sun a duba da yace amaru ummati ma baina 60 aw 70 yace da haka 70 so uku za a kirga bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu shekara ta 100 ta goma bayan hijira ko sai ka ƙara 70 ka ƙara saba'in ka ƙara saba'in ɗari biyu da goma kenan ko in ka haɗa da shekara ta goma zai baka ɗari biyu da ashirin bayan hijira ibrahim ya ce daga nan al'amarin musulunci ya fara yin baya gwamnati da ilimi da sauransu daga na wuce khairun nasi ƙarni haka ibn hajar ya fassara wallahu ala to muka ɗauka dai a haka ɗin in kun tuna mun ambata a baya daga mutuwan mutawakkil ko daga kashe shi kusan duk wanda suka biyo baya zaka ji rigingimin nan ne ke ta kashe su a kashe wani a ɗaura wani shi ma a kashe shi a ɗaura wani yanzu a yin shekarun an yi halifa wajen nau kenan wajen na shida kenan an kashe wani an kashe wani an kuma da yan uwa ne Allah shi kyauta malam yace cewa to sai a a suka kashe shi wa kana muta'abbidan adilan farisan shuja'an mai yawan bautar Allah adili jarimi mahayin doki kawiyan fi amrillah mai ƙarfi game da al'amarin Allah khaliqan lil imara ya dace da shugabanci lakinnahu lam yajid nasirin wala mu'ina alal khair bi sami taimako shakan alkhairi ba wakila innahu sarada sauma muddata imarati an ce tsawon shekarar da yana halifanci kullun azumi yake al-imamu al-khatib al-baghdadi ya kawo wannan labarin a cikin littafin shi tarikh madiyatus salam cewa baya yin shan ruwa azumi kawai yake kana yaqtani'u ba'd al-layali bi khubzin wa khallin wa zaitin ya kasance a wani dare daga cikin dararraku halifa na musulunci ba yakan wadatu da abincin shi ya zama kawai gurasa da kunu da mai wato gurasa wanda aka wata a bushe man kuma shine kaman mahadi yadda kasan kana cin dan wake da mai ko doya da mai ko shinkafa da mai kaga wani abincin ne talaka to haka suke cin gurasa sai a bantara sai a dan goga mai agoga mai da yaji haka ko a kwaba kulikuli a dinga lasa ana ci shine mahadin sai kuma kunu al-imamu zahabi ya bada labarin cewa wata rana yayi wani bako ba da aka zo bakon har ya tashi sai ya ce mishi dawo ka zauna bari a kawo mana abinci sai yasa aka kawo irin wannan abinci gurasa da kunu da mai da yaji sai suka dan fara shi sai bakon yana ci a hankali bai so ya ce koshi sai ya gane ya ce kaga e ka ci wannan abincin iyakacin shi kenan ba appetizer ba ne shi ne main course ɗin ce a an ka yi a gidan halifan kuma na ɗauka an kawo mana ne mu ɗan taɓa haka ka zo misali za a ce ka je buɗe baki wani gida da an kira sallan magariba aka ce an kawo dabino an kawo kunu ya za a ga to wannan sun taɓa ne ko sai mai gidan ya ce maka ai iyaka abincin kenan ka ci iya abin da za ka samu kaga dole gejin kai canza ko kuma ka fara mamaki to me yasa ma ya ce ka ta yi ma a gidanka ma ka da wanda ya fi a ce misali a yi azumi iyakacin abin da za ka samu kunu kofi ɗaya da dabino ƙwaya uku kuma da suna an kira ka walima kuma kana ganin mutumin attajiri ko mai sarauta ya ce a'a sai shi ce mutumin ya ce a'a kar ka ziga ne na laliba na ga banu umayya suna da suna da abin nan wani mutum da martaba shi ta doke duka martabar sarakunan iyaye na banul abbas kenan ya ce mashi waye ya ce umar ɗan abdul aziz ce shi ne nake so in bi tafarkin shi ce shi ne nake so in bi tafarkin shi to Allah bai bashi daɗewa ba tunda ko da yake shi ma umar ɗin shekara biyu kawai sai dai kamar yadda zabin ya ambata musamman saboda wannan lokaci lokaci ne na lalata da barna to a irin haka gyara na wahala kama yana da wahala kamar irin yanzu ne sai an samu wani muzakkari da yake gyara Najeriya ya shi tsaya daga cikin amfanin kan tarihi musan wannan kaga ya zo mutumin kirki ne mai kyakkyawar niyya da sauransu amma saboda zamanin ya riga ya ɓaci kaji abin da zahabi ya ce ba shi da mene falam ya ji nasiran wala mu'inan alal khairi bai sami mai taimako ko wanda zai taya shi aikin alkhairi mai taimako wanda za su ga abin da yake daidai ne a zo a haɗa ai da kuma ma'aikatan shi da ke kewaye da shi wanda za su taimaka mai su dinga yin abin da ya kamata duk bai samu haka haka yanzu shugabanni suke fama waɗanda ake ganin su ma mutanen kirkin haka suke fama da irin wannan bala'in ko da ya zo wata ma'aikata yana so ya kirki kirkin ba zai yi ba misali yanzu a ce wani shagon yan sanda da yake ce mashi police station ko an aka wani DPO mutumin kirki shi kadai ne mutumin kirki ya zai yi da su ba yadda ya da su haka yana jira ga za a tabarna haka aka kai ka aka ce kai ne kantoman local government ko principal ko an kai ka an ce kai ne headmaster wata makaranta kai ko headmaster islamiyya ne ma dama sun riga sun saba suna yin ciwa-ciwa iri daban-daban a wannan ma'aikata ko a wannan kasuwa ya ka iya ko ce an baka shugaban yan au ko shugaban yan tuka ko an baka shugaban majalisar malamai daman duk ana tabarna ana tabarna in ka zo ka ce kai baka san ayi barna sai ka kare sai da zaka yi saboda ba za a taimake ka akan gyaran barna ba za a ci muku rabu da shi yanzu wani ya yi sai zo misali ya zo ya ce nefa shine sabon shugaban su ya ce a daina yin a daina a daina barna kana ga zai yi rana daya ba zai yi ba dole sai an samu wani yanayi na juyin juya hali sannan haka take faruwa to da kaga wannan zamanin na Ibn Abbas a lokacin alheri yana ta yin baya baya ne sai ya rasa yadda zai shi ne yake faɗa yake cewa shi yana so ne ya zama irin Umar dan Abdul Aziz wa kana yaqtani'u ba'd al-layali bi khubzin wa khallin wa zaytin abincin talaka yake ci wa kana yatashabbahu bi Umara bin Abdul Aziz kaji magana yana kokarin kwatanta irin abinda Umar dan Abdul Aziz yake da gaskiya abinda yake shine yakan fito da kanshi guna a majalisa ya saurari mazalim ya saurari korafe korafe da koke koke na talakawa cewa wane ya cuce ni su wane sun mun kaza shugaba na wuri kaza ya muni kaza ya saurari mazalim kuma ya mayar da mazalim din sannan ya hana manya danginsa na banul abbas da sauran kwamandoji ya hana su cuta ya hana su zalunci a ɗan wannan ƙanƙanin lokacin sannan ya hana ɓarna ta bidi'o'i bidi'ar rafida a kunda ya kore su daga garin mace su bar garin saboda suna ƙoƙarin bayyana rafidanci bidi'an khalqul qur'an har wata rana ake ce mishi ai kakan kawa ne ya kasance suna sabani da Ahmad ibn Hanbal kakan shi mutasim kenan eh sai sai mutanen sun karar sun cewa ai Ahmad dan Hanbali ne bai yi abin da ya dace sai ce kuma shiru da zai halasta gare ni da nayi barambaran da iyayena akan wannan abu Ahmad dan Hanbali ya fi su gaskiya kan na ƙara jin wannan magana to haka yake da kokarin tsayawa akan gaskiya wannan bawan Allah Allah ya gafarta mishi sai malai ya ci gaba da cewa وورد أنه كان له جبة صوف وكساء يتعبد فيه بالليل أما النبار ما تشوى ينادى وتا الكبة ta'ainihin ɗanya auduga wato kuma a ce ta kirtani kenan da wani bargo wanda yake sanyawa cikin dare ya tabuta Allah baya shiga irin ta sarakuna sannan ya hana wa kana qad sadda babal malahi wal gina ya toshe duk wata kofa ta wasa da tambele da biki da fati walgina da kaɗe-kaɗe wanda sarakunan baya kuma abinda suke ke suna da majalisai na mun jima a cikin sakon da aka shi ma a majalisul lahawi suna da majalisai wanda za a zo na kwana na till down wanda za a yi fati a shagiya a yi rawa a yi duk abin da aka ake so a yi shi kuma ya hana gabaki daya wa hasamal umara a anil zulmi ya rike hannun shugabanni daga zalunci sune al'umara princess da sauransu wa kana yajlisu bi nafsihi li amalin hisabid dawawin bayna yadayhi yakan zauna da kanshi a gabatar mishi da rahoto akan abin da aka yi da kudin gwamnati ya an shi rahoto na retirement an yi kaza za a yi kaza an yi kaza summa innal atraka kharaju alayhi waɗannan turkawa ɗin waɗannan da su wasifu salibin wasif da sauransu suka haɗa kai suka mashi tawaye akwai labarin cikakke na abin da ya faru lokacin da aka yi tawayen ya fito da makaman shi da shiri da shi aka yaƙi daga baya mutane suka watsi suka ba shi waje aka ci galaba a kan shi sai ya nemi ya gudu sai suka kama shi suka yi ta ba shi wahala har sai da ya mutu allah gafata mai وكان يجي ثم إن الأتراك خرجوا عليه فلبس السلاح وشهر سيفه يسنيو يسنيو سترة تياكي يسنيو مكامنسا وشهر سيفه يبتو da takobinsa wahamala alaihim ya kai musu dauki ya kai farmaki kansu fajriha aka ji masa rauni thumma asaru sannan suka kama shi a matsayin fursuna na yaki wa khala'uhu suka kwabe shi daga sarauta thumma qataluhu sannan suka kashe shi ila rahmatillahi wa ridwani zabi yace da fatan ya tafi zuwa ga rahama Allah da yarda Allah wa aqamu ba'dahu al-mu'tamad mu'tamid ala Allah suka sake sanya wani halifan kuma al-mu'tamid ala Allah na ruwan king makers kenan ko su saka wannan in yi bai musu ba su kashe su sa wannan in bai musu ba su cire su sa a gidan yari su sa wannan وفيها توفي الزبير بن بكار الإمام أبو عبد الله الأسدي الزبيدي قاضي مكة في ذي القعدة سمع سفيان بن عيينة ومن بعد وصنف كتاب النسب وغير ذلك أولا شكركم الله يي يدوكرا يور الإمام الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير jikan abdullahi dan zubair ne wannan jikan zubair dan awwam ne sunan shi zubair bir bakkar ibnu abdullah ibnu mus'ab ibn thabit to thabit din dan gidan abdullahi dan zubair ne abdullahi dan zubair babban komandan nan cikin sahabbai wanda sajaji suka kashe to wannan babban malami jikan sa yana da hadisi ne kadai a cikin sunan ibn majah cikin al-kutubus sittah malami ne na tarihi yana da kitabun nasar zaka ji malaman tarihi suna ambata cewa qala zubairu ibn bakkar babu wanda baya kotin dinsa a cikin duk malaman tarihin ibnu kathir al-imam az-zahabi ibnu asakir abin nan ibnu al-jawzi abin nan da sauransu duk waɗannan zaka ji ibnu hajar duka suna ambata ka an ce qala zubairu ibn bakkar in ana so a tantance nasabar wani wani cikin mutane ana dogara sosai da maganarsa yana da yayi alƙalanci a garin makka ya zo na ƙasar makka yayi alƙalanci an haife shi shekara ta 172 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a watan Dhulqa'ada a ƙarshen shekara ta 200 din kenan da 56 rahimahullah sami'a sufyan ibn uyayna ya saurari karatu daga malam sufyan dan uyayna a kasar makka kenan wa man ba'dhu da malaman bayan sa tsayawa irin su an-nadr ibn shumayl akwai kawun sa shine mus'ab ibn abdullah ya ya ya ya ya ya ji karatu daga gare shi shima da makamantan su wasannafa kitaban nasab ya rubuta littafin an-nasab wa ghayr zalika da wani sa wa fiha ليلة عيد الفطر الإمام حبر الإسلام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة مغيرة ابن بردزبة البخاري مولى الجعفيين صاحب التصانيف ولد سنة أربع وتسعين ومئة وارتحل سنة عشر ومئتين فسمع مكي ابن إبراهيم وأبا عاصم النبيل وخلائق عدتهم ألف شيخ وكان من أوئية العلم يتوقد ذكاء ولم يخلب بعده مثله رحمه الله رحمة الله عليه ببنغوري كنغو سيمو غوغي قربي الله غفرت musu wannan ina kamata ya tsallake ko jama'a kuma ra'ayinku akwai wanda za a buce Imam Bukhari yace bai san me ake yi ba bai kamata ya zo ajin nan ba gaskiya bai kamata ba wa fiha a wannan shekara da fili da ta'idil fitri a daren sallah al-imamu hibrul islam malamin nan tawadan musulunci abu abdullah baban abdullahi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim Allah ya dauki kwanan malam muhammadu dan sama'ila dan ibrahima dan mughira dan bardizba al-bukhari al-imamu abu abdullahi al-bukhari da kake jide wato shawagwar mai matsiyata dinnan rago mai karo ko alkabshin nafa wanda sai dai makiya kawai su mutu da bakin ciki su mutu da tsiya ko kuma su zindikanta da kansu ba su masani ba maulal ju'fiyin wato bararren bawon ju'fawa saboda kakannin shi sun musulunta ne a hannunsu sahibu tasanifi ma'abocin rubuce-rubucen nan da yawa wulida sanata arba'in wa tis'ina wa mi'a an haifi malam Imam Bukhari shekara ta 194 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai da ya shekara tara a duniya sannan aka haifi Muslim shekara tara ko 11 205 Muslim ko wannan kuma 194 nawa kenan 11 ko da hudu ne da hudu ne shekara goma kenan yes wartahala sanata ashar wa mai ashara wa mai atain shekara ta ɗari biyu da goma ya yi yawo ya fara yawo ce yawacin shi ne neman karatu wa mai atain da goma fasami a makki ibn ibrahim ya ji karatu daga malam makki ibn ibrahim wa aba asimin nabil da abu asimin nabil wa khala'iqa da halittu masu tsabar yawa iddatuhum yawan malamansa alfu shaikhin malami dubu wa kana min awiyatil ilm imam al-bukhari yana daga cikin buhunan ilimi yatawaqqadu zaka'an yana tumbatsan basira walam yukhlif ba'dahu mithlahu da ya mutu bai bar wani irin shi ba a duniya ba a sake malami irin shi ba a duniya tunda ya mutu rahmatullahi alayhi Allah ubangiji ya mishi rahama wannan tarjuma ba za mu yi ta dan tana buƙatar ita kanta tana buƙatar lokaci mai zaman kanshi bai yiwa akwai zalunci a ce an ambaci bukhari kawai an wuce ko duk da na san kowa ya san shi ai ko ba haka ba eh za mu zo insha Allah mu dan fada ta gurgudan hali abin da ya sawwaka kamar yadda muke yi ma wasu daga cikin alamu eh insha Allah wannan zuno ne sai mu je ah abinda zai farko kowa ya je karanta jama'a abinda zai karantawa kana yi kawai ka je karanta sirru alamin lubala kada ya ishe ka ko tarihu bagdad ko dai ka nemi din da zaka nemi tarihin bukhari ka samu ka yi broshin din shi dan mun za mu dubi kan masail usul aqlam ne ko na masail kaza ne ya faru kaza kaza kaza da magana musamman akan littattafan shi da ya ambata cewa saibu tasanif da musamman musamman sahih bukhari da sauran sahih bukhari kullum ana magana akan shi da sauransu abinda dai Allah ya sauka shi za a yi kawai insha Allah to sai sai mu je kan tarihu na sha'ati ilmin nahwi a shafi na 26 inda yace al-madrasal bagdadiyya makarantar bagadaza wato mazhabin nahwu na bagadaza bana abu ja'far al-mansur abu ja'far al-mansur wato babban halifan nan na banu abbas wanda ya rasu shekara ta 158 bayan hijira ya gina madinatar salam wanda aka fi da suna bagdad wanda al'imamun hafizu al-khatib bagdadi ya mata tarihi da suna tarihu madinatar salam wanda aka fi da suna tarihu bagdad wannan gari daji ne da ko kuma ka ce 'yan ƙauyuka ne a wurin da wasu 'yan kasuwanni da rigage yadda ka gade an yi abuja a zo a hahaɗa anguwanni duka a rushe su da ƙauyuka a kori kowa a zo a kafa birni to haka aka yi madinatu bagdad da da da sarakunan Bani Abbas suna zaune a ainihin wani gari da ake cewa Al-Anbar daga nan bayan rasuwan yayan wannan shi As-Safahu kenan Abu Ja'far da ya fara mulkin sa ya ga dacewa lalle yana bukatan wani the fitting center na mulkin sa the fitting capital da aka ya samu ya gayyato masana da musulmai da waɗanda ba musulmai ba tun daga wato architect da QS QS da economics da kowane wanda kasan yana da sagi wajen tsara gari da birane da sauransu suka zo suka yi zane suka bayyana abubuwan da ake bukata shi kuma ya fitar da kudi aka je aka ci gaba da gina garin yadda kasan ana yi har yanzu haka suka yi ba wai gini tun a lokacin gini na musamman kuma har yanzu akwai sauran ma'alim banda ya koki da rigingimu da aka yi ta yi domin bagadaza ta wanzu a matsayin gari ne wanda yake ya sha ganin rikici iri daban-daban shekara da shekaru har zuwa rikici mafi girma da bagadaza ta gani shine na na tatar wanda suka dammara garin gabaki daya daga baya aka ƙara gina shi shekara ta 1656 kenan aka ƙara gina shi aka ci gaba da rayuwa to kuma har zuwa wannan lokacin da yanzu aka zo aka yi waɗannan rigingimu na Iraki da da da America Iraki da Kuwait Iraki da da Iran Saddam da ‘yan wane ne sunansu, ƙwardawa da ‘yan shi'a rigingimu iri daban-daban ga sunan sun lalata garin gabaki ɗaya Allah shi kyautu to wannan gari a lokacin an gina shi ne a shekara ta 145 aka fara gina shi wattakhadha asimatan li dawlati bani al-abbas ya mai da garin ya zama shine asima ya zama shine cibiya ta dawlar bani al-abbas a garin bagdad ne aka fara a tarihin musulunci a garin bagdad ne aka fara yin abubuwa da dama waɗanda da ba a san su markazi na ilimi ya zama markazi na ilimi markazi na shugabanci na kasuwanci na komai yadda ka san dai ana yin manyan cibiyoyi na mulki na kowane ƙasa yayin da da kuma zai zama akwai wurin da yake misali a ce makka da madina su ne cibiyar ilimi watakila ko a sham cibiyar mulki haka da makamantansu hasali ma aka ce a garin bagadaza ne aka fara yin masallacin juma'a guda biyu a gari ɗaya saboda yawan al'umma a shekara ta 222 in ba na manta ba yes 222 saboda tun da aka fara musulunci har zuwa wannan lokacin kowane gari masallacin juma'a ɗaya kawai ake ya ishi musulmi gaba ki ɗaya amma da aka ga garin bagdad farko an gina rabin garin to da aka gama ginawa sai aka buƙaci kuma a tsallaka kogi a gina wani da aka tsallaka kogi ya ratsa garin to da aka tsallaka kogin dijila kenan aka sake gina ɗayan anguwan sai zama yanzu nan sharkiya akwai masallacin juma'ansu garbiya ma akwai shi ne farkon garin da aka fara masallacin juma'a fiye da guda ɗaya a musulunci bayan da kake gani ɗan ya ce gari ɗaya masallaci wajen guda talatin wannan ba sai da aka samu shi ba sai dai ƙarshen zamani daga cikin alamun tashin alkiyama ne wannan ba ba shi ne asali ba to haka abubuwa da dama suka kafu a bagdad cibiyoyin ilimi a bagdad aka kafa cibiyoyi na bincike na kimiyya da fasaha abin da ya shafi ilmomi na tsirrai abin da ya shafi ilmomi na sararin samaniya abin da ya shafi ilmomin likitanci da ba da magani hasali ma a bagdad aka fara yin irin abin da zaki ce teaching hospital asibiti wanda yake na kula da masu jinya da kuma koya ma ɗalibai masu koyan aikin jinya wanda kaga da kaga ana yi dinnan a makarantun jami'o'i za a zo ana kwantar da marasa lafiya ga manyan likitoci kuma suna duba su sannan a duk lokaci guda kuma suna koya mai sababbin shiga da masu sanin makama aiki suna koya musu yadda ake wannan sana a bagdad aka fara yin wannan abu suna ce mashi almaristan saboda a lokacin kowa an ba shi dama ya shigo ba wai garin musulmai ne kadai ba akwai yahudawa akwai kiristoci akwai hatta a cikin na gaba-gaba ma daga cikin ma'aikatan gwamnati ko 'yan fada ko ministoci za ka yi samun babban minista kafiri ne kuma gwamnatin musulmai inda yana da abin da ake neman su sarakunan baruwarsu sun kawo mutane alherai na cigaban zamani kuma sun haifar da matsaloli da dagingimu kuma sun ba da dama an yada munanan akidu an samu mutanen da suka zama 'yan baruwansu da addini masu sukan annabawa masu sukan musulunci masu fada da gaskiya masu aiki da hankali duk an samu waɗannan alama dari shekara 500 da wajen 20 ɗin har zuwa sanda Allah subhanahu wataala ya aiko mata wannan bala'i na ƙarshe wanda ya dammara garin to a yace fa asbahat ba'da fatratin yasira sai bagadaza ta wayi gari bayan dan kankanin lokaci min zaman ta zama sukan ta zama tamkar kasuwa yaruju fi hal ilm wanda ilimi shine sil'a mafi daraja a kasuwa wal adab da kuma adabi waƙoƙi da makamantansu kama gadat mab'athan lil irfan kamar ta waye gari kuma ta zama matsuguni na karatu na ilimi da sanin makama aiki wa mathabatan lil ulama ta zama kuma makarkatar da kowane malami yake so yake kowane malami daga garin su fatan shi kawai isa bagadaz ya za yi je bagadaza ya karantar ya gamu da sarakuna ya gamu da malamai shi ma a ji labarin shi kuma yanzu misali kowa ba su yake a ce yana zuwa abuja ba ko da kun yaje fa bai da wurin kwana amma da an ji labarin ya zo Abuja daga ta wanda ya hayi ai Abuja yake zuwa baka san halin da yake sha can baka yi mala ba dole ne da baka ya je Abuja cikin dadi yake ba wa qiblatan lid-darisiyan ta zama al-qiblar ɗan makaranta wal muallimina da malamai wa ka'abatan lil-idariyina ta zama matattaran ma'aikatan gwamnati wal umara da shugabanni wal wuzara da ministoci wal quwwat da komandoji wasa'il sunna'il qarar da sauran masu fada a ji abin decision makers kowa ya zama nan ne matattara inda yake jidita waqad anisa ulama al-kufati waqad anisa ulama al-kufati min al-khulafa al-abbasiyyin tashji'an malaman kasar kufa sun tsinkayi wato goyen baya daga sarakunan abbasiya fa qasadu sahatahu sai suka je suka zauna a nan bagadaza waltamasu ridahum suka samu ko suka nemi samun yarda a gun sarakuna walam yakul lil basariyin fi awwal al amri nasibun min al hadwa fi bagdad malaman nahum bagdaza ko a farko ba su samu wannan shigan ba thumma ghashiyaha fariqun minhum sai daga baya ne wasu suka shigo ba tare da an gayyato su ba wattasa al majalu li ardi ara'ihim wa ithbati wujudi kuma suka samu yanayi da za su faɗi ra'ayoyinsu kuma su ma su bayyana kansu a yi da su wamin huna to daga nan ne utiha lil bagdadiyina ma'arifata ma'arifatu ara'i al madrasatain mutanen kasar bagadaza suka samu halin sanin ra'ayoyin malaman makarantar kufa da basara wa muwazanatiha kuma suka yi kokarin su dinga wato aunawa suna litarjihi ma badara jiha dan su iya karkata ga abin da suka ga shi yafi girman dalili ko karfin dalili wa tarihil marjuh wanda kuma suka bai musu basi watsi da shi wa min huna ansha'u li anfusihim madhhaban jadidan to daga nan ne sai suka kirkiro kan sabon mazhabi su ba na nahawu kufa ba su ba na basara ba suna dai zaben abin da ya musu yaqumu ala asasi mastahsanuhu min ara'il madrasataini yana wannan mazhabin nasu yana tsayuwa ne akan ala asasi wato zaɓa intika ala asasin intika suna zaɓen ma istahsanu abinda ya ba su sha'awa na daga cikin ra'ayoyin makarantun guda biyu sun ma'adafu ila zalika ma anna lahu min ara'il khassa sannan kuma suka ƙara da abinda kuma su ya bayyana gare su abinda ya fito musu abinda ya bayyana gare su na ra'ayinsu wanda ba su ji shi a gun kufa ko basara ba sai suka ƙara da shi wa kanu fi awwalil amri akthara mailan ila al-kufiyina a farkon al'amari galibin ra'ayoyin malaman nahwu Baghdad ya fi karkata zuwa ga ra'ayin malaman nahwu Kufa bi hukumin asbaqiyya saboda kasancewar su malaman nahwu Kufa sun riga malaman nahwu Basra samun shiga a Baghdad kamar yadda misali yanzu a nan ƙasar ne ra'ayin mazhabin malikiya sun fi bayyana sun fi samun matsuguni an fi saurin yadda da su go saboda al'asbaqiya ko kai da kai karanta kuka bada fatawa ka fi jin natsuwa idan abin akwai shi a malikiya ka fi jin cewa to in ka faɗa babu wani iskaliya za ta biyo baya ko amma in a ce wani abu ne sabo da malikiya ba ta faɗe shi ba to dole za a iya samun turjiya ko istigrabi ko a wani abu makamancin haka to haka su ma ya faru gare su ta fuskar nahu din na na kufa musamman wal muruna da kuma kasancewa shi nahawun kufa yana da sassauci yana da flexibility shine al muruna yana da saukin a shiga a fita mun tuna an yi wannan magana a baya allati tatamasha ma at tahaddur wanda wannan murunan wannan flexibility din yana tafiya ka fada da ka fada da barikanci bargana da kuma bariki ce birni ne duk abu na yan birni dole ana bukata ya zama yana da saukin mu'amala tun daga yarensu da abincinsu da tunaninsu da yanayin da suke hulɗarsu hata suturinsu komai nasu ya tafiya da wannan wayewar ba a san a wani abu a ce a makale akan abu babu canji a kowa yana so ga abu mai dan sauki thumma mala ba'dhum ila nahul basriyina lamma waqafu ala ususihi muhkama wasu kuma daga cikin malaman nahawun basara kufa bagdad ha ila yau da suka zo daga baya suka karanta nahawun basara suka ga shi kuma yadda yake da usus muhakkama yana da ka'idoji waɗanda no shakin sun riga sun kafu wa aqisatul mutarida da kiyasinsa wanda yake shiga ko'ina fa a habbatu sai suka eh eh fa a hajabatu ko ba haka bane ba haka bane wanda gaskiya akwai kuskure zan duba ko ne a fa a hajabatum la fa a hajabatum zan duba ban gane me yake ne ba wala ban gane me ake cewa zan eh ya kamata sai dai zama fa'ajabatun a wato su waɗannan usus din ba wal aqisa abinda zai fi dama dama dama kenan fa'ajabatun lalle wannan kuskuren inji wa min ara'il bagdadiyyin an-nahwiyya alƙaul bi annahu ya juzu daga cikin ra'ayoyin malaman bagadaza na nahau suna faɗan cewa bi annahu ya juzu nasbu ya halasta nasbu ismu la ismu la annafiya lil jinsi idza kana shabihan bil mudafi fa yuqalu la tali'a jabala wa kadhalika jawazu nidaa ma fi ma fihi al fi ash-shi'ri kama qalu بجواز أن يكون الناسب المدمر أن يكون الناسب المدمر جوازا بعد المدمر جوازا بعد اللام تعليل كي مصدرية محذوفة جوازا لظهورها في مثل جئت كي جئت كي أكرمك وجئت كي أكرمك إذا جئت كي أكرمك وقالوا سكت بوجوب نسب المستثنى بإلا إذا تقدم على المستثنى منه في الكلام التام akwai iskaliya da suka kawo da yawa akan matsaloli kamar irin wannan na farko la qali'a jabala ah wannan kaga la nafiya ce lil jinsi amma nake cewa la nafiya lil jinsi wata ke kore jinsin wani da ya irin wannan aikin ai lam yatla ahadun jabala to wannan atsale wato jinsin mai leƙawa ana iya a yi mishi nasaba idan kana shabihan bil mudaf idan ya zama yayi kama da mudaf kamar anan shine mai kama da mudaf domin asalin shi qali al jabali kuma gane qali al jabali to sai aka cire idafar sai a ce mashi shabihan bil mudafi domin kana kan da zaka ce dandanan yuwar a sa mishi mudafu da wannan suka ce to za a iya mishi nasba a ce la qali'a ne kun la qali'u wa kadhalika jawwadu nida'a ma fihi al fi shi'r haka suka yi suka bada halascin ayi nida'i ga abin da yake da al a cikin sa amma a waka eh wato saboda munada mai al sai an sa mishi ayyuha sai an sa mishi ayyuha ba a cewa yal yar rajul sai dai a ce ya ayyuhar rajul kama suka ce idan a waka ne za a iya faɗin haka sannan suka sake cewa wa kama ƙalubi jawazi an ya kunan nasibu almudmaru jawazan ba'ada lamit ta'ali kai ai lamu talil da ake cewa za a ce abinda aka boye ba'da lamu talil shine an go an mudmaratan jawazan ba'da lamu talil in kace ji'itu kai li ukrimaka za a ce ukrimaka fil mudari mansubin bi an mudmara jawazan kana yace li an ukrimak ba kamar lamul juhudi ba da sauransu wanda ake boye shi dole to annan sai suka ce ba dole bane a ce an ce mudmaram ta yu ba ma ita bace ta yu kai ce saboda ai me yasa suka ce saboda akan faɗe ta ma karara kamar yadda da aka ce ji'tu kai ukrimak ta haka an ce ji'tu li ukrimak zai iya zama ita ce aka koyi da ana iya cewa ji'tu li kai ukrimak wanda ake cewa ji'tu li an ukrimak suka ce za ka iya yanka dole rabi ko kace bi an mudmara sai ka ce bi kai mudmaratan jawaban ita kuma kai din masdariya ce mahzufa sai ka ce fi'il mudari mansubun bi lafzi kai al masdariya al mahzufa jawazan ba'da lam ta'alluq kaga muruna din kenan in ka gara maka yi wannan gara maka yi wancan haka dai suke yi wannan nahwu nasu na yangayu وقالوا بوجوب النسب المستثنى بإلا إذا تقدم على المستثنى منه في الكلام التام suka ce kuma wajibi ne mustasna bi illa ya zama mansubi idan ya zama an kawo shi ne bayan zance ya cika kuma an ce ja alqaumu to illa duk abin da bai bayanci suka ce dole ya zama mansubun wujuban saboda ya zo badal kalamit tam wa qad dhalla al madhhab al baghdadi nashikan fatratan min zaman wannan mazhabi na malaman nahawun bagadaza ya ci gaba da samun nishadi yana da active yana da activity yana da rayuwarsa tsawon zamani wadallat bagdadu markazan li thaqafan arabiyya ita kuma bagadaz ta ci gaba da tabbata a matsayin gari ko cibiya ta ilimin larabci hatta masata ahdafu zamani har dai matsaloli na yau da kullun suka shafe ta ibtida'an bistihfali nufudhi turki farkon al'amarin da ya kawo bagaza ga matsala shine yawaitan turkawa da suka yawa bayi din nan suka zama sun wayi gari sune ma'aikata sune ministoci sune sakatarori sune PA PA na shugabannin nan fi khilafatil mu'tasim ko tana mai wannan magana a baya tun a halifancin mutasim wanda ya rasu shekara ta 227 thumma taghallubu bani buwayhi ala bagdad matsala ta gabar san bagdad kuma shine sarakunan banu buwayhi wasu ɗan shi'a din nan da suka kwace al'amarin sarauta a bagadaza wanda ya faru shi kuma wannan a sanata 34 wa 30 wanda sai da aka gayyato suka zo suka sarakunan salajika su alab arsalan su suka zo suka kwaci sarakunan bubarin abbas a hannun waɗannan abuwai hawa daga baya su kuma su ma suka zama sun yi istiklali da mulkin a samar kanda bagaradar ta zama kawai ta zama je kana yi ka hasali ma daga cikinsu akwai wanda ma yake yake yake sa wa sarakunan sharuɗa kai akwai wanda aka samu ma ya ɗaura wa kanshi aure da ɗayan halifan ba tare da izinin halifan ba kawai ce yana son ta kuma dole halifan yadda waɗanda sarakunan salajika tun daga kan alab arsalan da wanda suka biyo bayan shi al'amari da ya rikice musu suka zama kawai yadda kaga sarakunan nan namu na gargajiya wanda ba su da wani ƙarfin iko sai dai ƙarfin biki ko bikin daba to haka suka waye gari suka zama keke da keke irin wannan abin da ya faru da su thumma jaa at-taghyiru al-jazari wal inhiyaru tam sannan canji na ƙarke ya zo da kuma wato aka tumɓuke bishiyar bagadaza daga tushenta ruwa ya tafi da ita gaba ɗaya hina a garar ta taru ala bagadaza yayin da ta tarawa mongoliyawa wasu azzaluman dabbobi cikin mutane waɗanda duk duniya sai ta tsorace su gaba ki ɗaya suka zama mutane bala'i sun yi ta'annati ƙasashen su yanzu suna faɗawa ƙasar mongolia cikin china sun yi ta'annati waɗannan jama'a wajen shekara hamsin suka yi suna ta'annati a duniya sun yi barna sun yi kisa sun yi mulkin mallaka sun yi sarauta ta gargajiya sai da sun kwace gaba ɗaya lardin da ake ce mai yanzu asiya kusan duka a hannun su yake da ƙasashen nan na afghanistan china india da ƙasashen gabas ta tsakiya iran iraki ko ina da sai da zama abin da su ne allah bai kawo ƙarshen su ya karya alkadarinsu ba sai da allah subhanahu wa ta'ala ya ƙayyade wa musulmai sarakunan mamali kudin nan sarakunan nan da asalin su bayi ne na Misra su su su Qutuz su su Aibak al-Bandakdari su su su Aqtai Farisu Aqtai su wannan Baybars shine al-Bandakdari Aibak ba shine Bandakdari ba Baybars wasu sarakuna ne masu masu bakashi su ma sosai waɗanda bayan an ci bagadaza an ci hims an ci baitul maqdis an ci dimashka ya rage kawai saura misira ce ta zama kal'a ta musulunci a lokacin an kwace gaba ɗaya daular musulunci waɗannan iskan sun kwace ko'ina sai suka aiko da wasiƙa ta cin mutunci da rainin hankali cewa mun ba ku kwana arba'in ku zo ku yi mubaya'a ku kawo duk abin da yake hannunku ku sallama kanku in ba haka ba abin da ya faru da saura zai faru da ku da aka kawo mishi wannan wasiƙar shi aibak da ya karanta wasiƙa wanda suka kawo wasiƙar su tawaggaci ta mutum arba'in su ma wasu marasa hankali suka zauna suka dinga shashanci da shedanci da shaye-shaye a cikin alkahira da ya zuce kawai ce a ji aka masa duka a kashe ne su kawai duka a kashe su aka kashe su aka yanke kawunansu aka je aka soka mashi guda arba'in aka jera su a kofar gari ya ce in an a mutu ma gaba ɗaya bai da wani shiri ba a lokacin ya ce kawai da ai haka kamar yadda ce a kama amurkawa guda arba'in a najeriya duka kashe su kama haka ne ba eh sojojin amerika kawai sun zo da sako a kama su kawai a ce a kashe su duk abin da za a yi ma a yi kalan ba karamin takibe ba ne wanda to shi ne faigo kuma ya nemi malamai a lokacin su suka ba shi fatawa da shawara aka ce to na farko abin da za a yi ku kanku sarakuna to ku dawo tafarkin Allah duk abin da kwashi duke musulunci ku dawo da su baitul mali a kwace kudin kowa aka dawo su da baitul mali mutane suka dinga sa sadaka da kyauta da alheri da zakka aka hada kudade tukunna aka je aka siyo makamai aka zo aka fara training aka aka koma ga Allah aka zama mutanen kirki lokaci guda an ga Allah kuma ya taimake su shine wannan shahararren yakin na Ainu Jalut da ya ji labarin ga kafiran sun taho ya ce ba za mu yadda su sami ma'anan ba kawai mu tafi mu je mu haɗu su a can shi ne aka haɗu a falastin shi ne ainihin jalut nan aka yi maimaita yaƙi irin na badar don shi ma an yi shi cikin ramadana sha bakwai ga watan ramadana allah ya taimaki musulmai suka samu nasara kan waɗannan kafiran sai ga shi kafin rana ta yi tsaka tatar sun gudu ana bin su ana kama su ana ana ana daurewa inda kasan ragunan layya ana daddaure su ana ana ana yankawa sun gudu ma ana ta mamaki ma to wannan labarin da ya bazu a duniya hatta kafirai ɗan uwansu sai da suka yi murna domin turawa a lokacin sun riga sun gama tsorata gabaki ɗaya saboda da zaran an ci misira za a tsallaka zuwa ƙasashensu ne da turawa da mutanen gabashin turai kamar yanzu ka ce roshe kenan da su waɗancan asiyawa da kowa ya riga ya gama tsorata da waɗannan la'anannun mutane da haka da aka ji labarin musulmai sun karya alkadarinsu kowa sai da ya dinga murna yana shi musulmai albarka ana kawo musu cappa ana kawo musu taimako kuma me ya kawo musu wannan duka kuma da Allah ga Allah kawai da suka yi da su kuma ga Allah kawai Allah ya taimake su da ba dan wannan abin ya faru ba da ta tar sun halaka gaba daya daular musulunci da sun halaka daular musulunci domin abin da ya rage musu kawai kenan kasar Misra kadai ta rage musu a lokacin yana da kyau kowa ya kan tarihin nan jama'a dan ka san irin wato bala'in da musulmi suka fuskanta a wannan lokacin abin mamaki da abin takaici a yanzu kuma ba a ma ambatan wannan sarakunan da wannan alkhairin da suka yi da wuya ka ji ma ana tarihinsa ana ambatan su da wannan alkhairin sarakunan tunda ba larabawa ba ne bayi ne galibin su ma ba a san asalin su ba kamar shi baibars ba a ma san asalin daga yana aka kamo shi a matsayin bawa ko aka so shi ba ana danganta shi ne kawai ga wani mai gidan shi shine wannan da ake ce mishi alban da kudari ba a san ma asalinsu ba da haka ba yayan kowa ba ne ba yayan larabawa ba ne ba galibinsu asalinsu mutanen turkiya ne da kurdawa da mutanen iran ɗin ita kanta don haka ba su da wani ba su da wata alfarma da ake amatarsu da ita allah ubangiji shi kyauta waɗannan suka zo suka yi bagadazan mutsu-mutsu a wannan shekara shi kwamandan hulaku wani matsayacin kwamanda wanda mai shan jini ne ba yi da imani kuma su kala zaratu ya zo ya kewaye bagadaza ya samu taimako na wasu munafukai daga cikin 'yan shi'a su ne su abin nan mai sunan shi alwazir ibn al'alƙami wannan la'anannan waziri shi ne ya ba su ya dinga ba su bayanan sirri kusan shekara biyar yana aika masa bayanan sirri na halin da ake ciki a bagadaza na tattalin arziki na karayar ƙarfin soja na rashin tabbas a harkar siyasa suka samu platform mai kyau sannan kuma da suka zo ya yaudari halifan da dukkanin manyan gari wajen mutum 700 manyan malamai manyan masana manyan alkalai duk wani wanda ya safa ya faɗa aji a a bagada da sai da aka tara su gaba ɗaya suka fita bayan gari da sunan za a je a tattauna da hulaku a yi sulhu ana zuwa haka aka dinga kama su ɗaya bayan ɗaya ana yanka sai da kasa ana yanka ragunan layya halifa ne shi ba su yanka shi ba suka daure shi a cikin wata dadduma suka dinga dukan shi hasiri mutu saboda su a aqida su ba a zubar da jinin sarki in jinin shi zuba za a samu bala'i idan za a kashe sai a shake shi ko a sashi a ruwa to akai akwai lokacin ƴaƴan ibnu jawzi mutum uku dukan su malamai ne a wannan lokacin aka yanka su haka aka yayyanka malamai aka yayyanka su sannan aka shigo garin kuma aka yi ta'annatin da za a yi wanda hatta dabbobi ba sa kyalewa kaji da agwagi da tumaki da shanu ba sa kyale su komai suka gani sai da suka kashe shi sai da aka wayi gari su kansu sun kasa zama a garin saboda warin gawa bagadaza sai ta shekara uku babu rayuwa a cikinta babu wanda zai iya rayuwa a cikin garin a ce dai wai a ci gaba da rayuwa normal rayuwa ta gagara shekara uku sai daga baya dai dole kuma dan adam ya dawo ya ci gaba da rayuwa a ciki to wannan inhiyar din shine na karshe da ya san Baghdad wanda suka dinga ɗiba littattafai akwai Darul Hikma wanda yake zankama da littafan musulunci da sauran ilmomi suka dinga ɗiba suna zuba su a cikin wannan ruwan da ya ratsa garin har sai da aka yi ma dawakai suna haura ruwan kaman kamar sun taka gada saboda saboda tudun littafan an ce a lokacin an kiyasta sun kashe mutum kaman miliyan ɗaya a garin Baghdad dan adam kawai da suka kashe a lokacin suka yi kata-kata da garin suka rusa suka kona suka yi zalunci iyasar ransu da wannan shine al'amarin da ya faru da bagadaza malaman tarihi suna cewa da ba dan alƙawarin Allah na wanzo musulunci ba da wannan ta'anatin da aka yi ya kai ya isa ya kawo ƙarshen duk wani abu suna musulunci da ya dai a dinga labari a ce da an yi wani addini an yi wani civilization an yi wata al'umma musulma to amma Allah cikin ikonsa da hikimarsa yayi niyyar wanzar da addinin musulunci ga littattafan garin bagadaza ɗin gasu sun wanzu wanda kuma galibinsu an ƙona su a wajen an zuba su a ruwa amma kafin a yi wannan kofis ɗinsu a already outside bagadaza shi ne kofis ɗinsu riga sun wuce garin yanzu kamar shi a khadimul bagadadi littafan shi gabaki ɗaya a labararin da aka yi aka zuba su bayan shekara hamsin da rasuwar shi labararin ya ƙone amma kuma allah ya wanzar da ilimin inda allah ya karɓa ana fata ya karɓa ya ga aikin alkhairi ya karba shi sa abinda ake so da mutum duk abinda zai kai dai ka nufaci Allah ya karba kawai kar ka sake shedan ya riya maka ka dinga neman karbuwa a gun mutane al-imamu al-imamu malamin nahawun nan ibnu malik al-andalusi rahimahullah ko ka san cewa ibnu malik bai da dalibai waɗanda suka karatu a gurin shi ya dinga cigiyar dalibai yana neman su don Allah ku zo in koya muku karatu ba wanda ya kula shi a garin haka har ya bar garinsu ya taho misra bai samu ba ya taho hijaz duk inda ya babu dalibai ba a yayin karatu a lokacin ba a gashi kuma Allah ya bashi marudin karatu ya rasa yadda zai dashi yana neman da zai gaya mishi amma ya rasa sai da ya zo ƙasar sham ne ya samu akwai burbushin sauran ilimi a lokacin ya tarar da wani majalisi ana tasmi'i na sayyid bukhari ya zauna ya saurari wannan karatun sai ya zama ma a majalisin idan an zo duk inda aka samu wata matsala ta nahu shi yake musu da irabin ta ya bayyana musu ya take wanda wannan nuska ita ce nuska mu'tama da ta sahih bukhari irin wannan da zaka ganta mai mai dogon karin nan shi ya gyara duka wata matsala da ke cikin ta ta rikicin loga ko ko abin nan eh ita ce ake buga ita ce ita ce wannan nuska akan ta aka aka buga waɗannan to amma da Allah ya taimaki Allah ya karbi aikin sa abinda ake mishi fata yanzu baya duniya amma littafan shi sune abin dogaro a ilimin nahu alfiya ibn malik ta fi kowace alfiya shahara da samun tagomashi a gun masu karatun nahu amma shi ya rasa waɗanda zai zo na ya karanta musu ita da aka yi ta rubuce-rubuce yana yin sharhi to in kuma mutum ya je littafi wanda ba bai nufi irin wannan ba kuma bai sa shi a turba mai kyau ba sai ka zance ai ana da labarin littafin amma ba san inda yake yanzu kamar misali fairuza badi mai sharhin nan na تاج العروس من من من من جواهر القاموس شرح القاموس المحيط كو mai kamusu mai din shi Fairuza Badi din Zabidi shine mai shari to wannan malamin malamin Ibn Hajar ne Fairuza Badi malami ne attajiri dan kasuwa an ce yakan tafi da littafai sai ya daura wa kamar raƙumi 25 kayan littafi kawai sauran kuma ya daura musu kayan kasuwa duk garin da ya ji littafan nan sai ya karanta sai ya karanta su gaba ki daya sai ya sayar da su sai ya sayo su haka yake zaka malami ne iyakan malami kuma attajiri to yayi sharhin sahih bukhari amma ya cika sharhin kamar da malamai suke faɗa ya cika shi da maganganun ibnu arabi ad-da'i wannan bataccan saboda a lokacin kuma ana yayin maganganun akwai wani abu da malamai suke cewa tarwijul kutub idan za su rubuta littattafai musamman malaman baya za su duba menene ra'ayoyin da in sun zuba altafin zai farin jini abu da san'ani yake kenan a cikin subul salam zaka ji cewa qalatul hadawiyya haka haka wannan shaukani saboda a yankin su na na Yaman akwai yaduwar wannan mazahib din don baka saba ba za ba za a karanta ba to shi kuma sai ya ga wannan littattafan su fususul hikam da makamantansu ana yayin su sai ya dinga zubo maganganun su a ciki to da Allah bai karbi wannan aikin bisa ga alama littafin a hannun shi tun kafin ya je ko ina aka aje shi a wani sto kafin ya je wani gari ya dawo gara ta cinye shi gaba gida Allah baya su sai bukhari Allah baya bukata ayi sai bukhari wannan sharhin amma jibu kawakibud darari alkawakibud darari shi kuma da ya cika nashi da maganganun su ibn taymiya da ibn qayyim a lokacin da ba a yayin maganganun su kamar yadda wannan ibn abul izz kaga baya ambatan masu magana amma zai kawo su bil harf zaka gansu a cikin tafin ibn taymiya da ibn qayyim so da lokacin kuma su kuma in aka ce in kai rubutu kace sun fada to za a iya kulle ka ma za a iya kulle ka to ma su kuma da Allah ya cikin hikimar sa ya so abin ya wanzu kuma ana fatan ya karba ibn abul izzi shi ya ma awiya sharhi mafi kyau har yanzu ta da sharhi ya fi 70 sharhinta wasu da dama sharhohin sun yi deviating daga aqida da shi yake fada shi tahawi din amma ibn abul izi shine mata sharhi sharhin da ya ma fada hawun fito da abubuwa fi ina jin kowa ya karanta wannan sharhin ana aiko akwai wanda bai da shi a aikin shi duk wanda bai da shi ya daga hannu za a za a yi gidoniya a sai mai okay yanzu kun daga hannu da aka ce za a sai mu za ku yi shiru bai kamata ce baka da shi ba a ɗakin ka wannan sharhin kuma baka karanta shi sharhin ibnu abil izzi al-hanafi in kana karanta shi zaka ji kana dumama aqida ka ta salafiya to wannan yaki na 756 shi ya kawo ƙarshen daular banul abbas wa dammaru asimatul khilafah al-abbasiyya ta tare suka yi rugurugu da wannan asima bima fiha min al-ma'alim al-thaqafiyya wal ilmiyya wal bashariyya wal mi'mariyya da duk abin da ke cikinta na resources na civilization na education na human resources na architectural resources komai ma'ana suka kashe mutane suka kashe suka ruguza makarantu suka kona littafai suka kona gine-gine suka lalata komai saboda ba su da hankali domin inda suna da hankali idan ka curi da yaki kai da ka samu wuri a bagas an riga an gama ginawa don me za ka lata shi da sai ka bari ka ci moriyar waɗannan resources kaga musulmai su ba sa yin haka in an san turi da yaƙi an hana su ƙona an hana su tuge bishiya an hana su kaza saboda nasu akwai hankali a ciki akwai addini a ciki za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu